بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو محسبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجأنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
بسم الله الرحمن الرحيم واذكر الله فقد الله بالتكبير فإن كبر بي في أيام معدودة فأمت الله بالتكبير فإن كبر بي عند رجل الجمرات yayin jifan wato jama'a guda uku ɗin nan rukula da wasila da kuma haka ba bayan jifa da za a mace allah sai ce da zarbe karabi ne da kuma lokacin da ake yanka dabbobi na ibada kamar layya da kuma hadaya sannan wa adibarin sarawat da kuma gurgun salloli guda biyar min zuhur yawmin nahari ko min daga azhar din ranar layya ila salati subhi min akhir ayyami tashrik ila salati subha na karshen kwanakin tashrik akwai kuma ayyami ma'alumat ubangiji yana magana in ya tsoro sun wallahi sai ayyamin ma'alumacin alama da zaka umin babi mutu da al'a wanda suke zaune a cikin kasashe ba aikin da suka je ba to su ayyamin ma'aluma wanda suka je aikin haji kuma suka yi aikin haji ayyamin ma'aluma kowanne kwana uku ne su ayyamin ma'aluma yana fara ne daga ranar sallah ranar sallah ma'aluma ce na ma'adu da ma'adu da wacce ranar sallah da yin garewa ya ke ga sallah ko ta zama tagwai ayyar yawon ne ma'alumun kuma yawon ma'adu ne ta ci da biyu ran yi ga sallah shi ma tagwai yawon ma'alumun yawon ma'adu wulan uku ga sallah ya zama gwamnuwa sai kuma ma'adudun la ma'aduna daga uku biyu wata take shida ranar sallah ma'alum gwamnuwa rana wurin wuni ma'alumun la ma'adun amma rana ɗaya ga sallah tawaye ne ma'alumun ma'adun dan ɗaya ga sallah shi ma tawaye ma'alumun ma'adun dan uku ga sallah kuma gwamnuwa wuni kuma ma'adudun la ma'alumun to waɗanda suke a ƙasashe da ba aikin da suke tafi ba to akwai wannan kabarbari na kwana uku tun daga azahar ta ranar sallah za a yi wannan kabbara a wurin sallah azahar su kuma kabbarar yin aka tsara allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu in aka yi da shi kenan ya yi haka to in an yi haka to ya yi al'asar haka za a yi a magariba haka za a yi a lisha haka za a yi a asuba haka za a yi ƙarfin sallah biyar ranar laya to ran ɗaya ka sallah shi ma a zahar la'asar magariba lisha asuba dan bi ga sallah shi ma a zahar la'asar magariba lisha asuba kaga sallah goma sha biyar ke to ayyamin ma'alumat shi kuma wanda ya je aikin kai shi lokacin da zai je fi jamra ranar sallah zai je fi jamra na ƙarshe bakwai kawai zai je fashi rana ɗaya ga tasa zai je ya yi ta ɗaya da ta biyu da ta uku bayan da bayan haka ran biyu ga sallah zai je jefi na ɗaya da na biyu da na uku to sannan ran uku wanda zai ta'aji ta'ahiri kenan kuma sai ya koma ya yi to idan mutum ya ya je a wayannan kwanaki na jifa in aka jefi hula ana yin addu'a in aka jefi wasuɗa ana addu'a amma aka jefi akaba ba a yi sai a wuce na haka annabi alaihi salatu wassalamu ya yi sannan to bari in karasa sai ce fi ayyamin ma'aduda cikin kwanaki ke da daga hu su ne ayyamu tashiri da salasa kwanukan tashiri guda uku ba da yawmin nahari su ne bayan ranar layya daya da biyu da uku shi ne ayyamun rami kwanukan jifa sai allah ya ba da hukunci ce kuma ta'ajjala wanda ya gaggauta bai nafar min mina daga fita daga mina an nafar fita ke fi yau mai na cikin wuni biyu ai fi sani ayyami tashrik cikin wuni na biyu na kwanukan tashrik falam yankus hatta yarmiya fi salis bai zauna ba har ya jifa a wuni na uku wakta fabiremi jimarihi sai ya isu da jifan wa'annan jamratu din guda uku a rana ta biyu ya gama ya tafi shine ta ajili sai Allah ce fala isma alai ba laifi a kansa bi ta ajili wajen gaggautawa wa man ta'akhkhara wanda kuma ya jinkirta biha amina hatta ba ta lailatar salis ya kwana daren na uku da wato wuni na uku har da daren sa wara ma jimarahu ba'da zawali ya jefi jamaratin nan guda uku bayan zawali fala isma alaihi shi ma ba laifi a kansa wanda ya gaggauta kwana biyu ba laifi a kansa wanda ya jinkirta ba laifi a kansa amma liman taka man ta'ajjala fi yawmayn fala isma alaihi liman taka wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa wannan liman ittaqa din zubbiyin take komawa duk wanda babu wannan in yayi kuskure ba kuskure a fi kunce ba amma a gurin Allah ba zai samu abin da ake so ba wannan mata abiyin take magana man ta'ajjala fi yawmin fala isma alayhi liman ittaqa wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa amma saboda ijaji na ƙur'ani shi sa kawai sai da ya gama sai ya faɗi iya wannan wanda yana koma gurin su biyun ga baki ɗaya ce wala ismail ya bi zalika fa hum mukhayyaruna fi zalik su ababan ba wa zabi ne a cikin haka raddan alaman asamar muta'ajjila aw muta'akhira fil jahiliya wannan amsa ce ga wanda ya danganta laifi ga wanda ya ta'ajili idan mutum ya ta'ajili ya gama a cikin kwana biyu sai su ce ya laifi a jami'a wani kuma in ya ta'akiri sai su ce ya laifi to sai Allah ce dibbin ya bada zabi wanda daidai in ya ji tsoron Allah shine ba komai sai ce wa nafayul ismi kore zanubin shine limane taga ga wanda ya ji tsoron Allah ya taƙa Allah fi hajjihi a cikin hajjinsa da annabu hajju alal haqiqati domin shine alhaji na haqiqa wanda ji tsoron Allah wattaqullaha ku ji tsoron ubangiji fi jami'i umurikum a cikin al'amuran ku gaba ɗaya da na aikin haji da ba na aikin haji ba wa alamu ku sani annakum ilaihi tushar za a tashi ku ne gurin Allah fil akhirati a lahira wa yujazikum bi amalikum ya saka muku da ayyukanku in kiyama ta tashi ba a ba a rudewa daga busa gaho an tashi sai an ce za a yi hisabi to bani zai sake mallaka hankalinsa to da zai da awa Allah zai bincika wanda duk aka daga aikinsa to ya ba zai tsira ba duk wanda Allah ya daga aikinsa zai auna to ba zai kai wannan kishin hisabu halaka sai dai kawai ya kauda kai Allah ya mana wata kuma man yi amal mai tsakalar zarratin khairan yara kuma man yi amal mai tsakalar zarratin sharran yara sai ya gani don an kawo da kan za a yi masa hisabun Allah zai tattauna da shi akan abin da yi na kirki duk sai an nuna masa gaba daya wanda ya ba na kirki sai an nuna masa gaba daya don yi firgita sai Allah ya ce ai sattarta ka ne yadda kake zancen zuciya duniya haka muka yi da kai duk taron ba wanda ya san abin da muka yi da kai da kunya ta ka zange sai in bari kowa ya san to za ka tabo ta shi ne tun da ya alkawari sai ya nuna sai ya nuna amma daga mutum sai Allah sai ya kyale shi Allah ya mana da fata to wannan shine magana aikin kai to sai wuce wani zalzalar firma na shi shi ne ayar da za mu tashi nan ga wannan an gama da shi da zalatul munafiki ne na magana akan ayar da za ta zo ne to da haka nan muka sa aya wanda na sa na ce mu tsaya haka ne alkawari cewa rana ita yau mun tafi akan cewa tafiya ta kama mu za mu bar nan kasar za mu je saudi arabia ziyarar madina sannan kuma je umra to an ta turidu wa ana wuridu ba abin da yake zuwa sai abin da allah ya so kuma sha a kana walau lam a sha kuma lam ya sha lam ya kullau a sha duk abin da ya so shi ke tabbata ko da ba haka nake so ba abin da kuma nake so ko da ina son san ba haka ke so ba shi kenan ba zai tabbata to shine nake son yi tsarin bayani ba abokan tafiyar mu kadai ba sama mu kadai abin ya samu ba ya samu mutane da dama a kasan nan wanda suke so za su je kuma iya kasan nan kadai aka cire aka ce ba za a ce ba sai da wa'yansu shari'ai da suka shimfiɗa sai mutum ya je wata ƙasa ya yi kwana goma sha hudu sannan kuma ya taho ya shiga wannan ka'ida da suka shimfiɗa a masu zuwa ibada mutum dubu wanda zai iya cika wannan sharaɗin ya shiga jirgin sama ya tafi wata ƙasa ya je ya kama hotar a wata ƙasa ya kwana goma sha hudu sannan ya shigo wani jirgin saman ya shigo saudi arabia a mutum dubu sai tsakai sa'a goma za su iya wannan a gama nuna an yi saddu an almajidil haraji an hana mutane ya yi kawai ta wuce fuska to amma abinda nake so ne jawabi in na gama to kowa zai kwanci damara ba wanda za ka zarga kar wanda ya zargi gwamnatin saudi arabia kar wani zargi wani dukkanin abin da ka sani ba mai hannu a ciki ba mai hannu a cikin wannan sai mahalicin mu shi kadai tauhidi za a koya mana abin da nake so in ja hankalin mu akai shine annabi alaihi salatu wassalam shi Allah ya aiko kuma shi yace mai koyi da shi sannan shine wanda Allah yake so fiye da kowa sannan Allah ya yarda da shi fiye da kowa kuma Allah ya kusanta shi gare shi fiye da kowa to alayhi salatu wassalamu karatun da nake so mu gane ya tafi maka daga maka ya koma madina hijira ya bar mahaifarsa sallallahu alaihi wasallam sahabbai ridwanullahi alaihim sun bi shi suka je bakon gari suka zauna sun yi wunkuri suna so su zo maka a mazauninta na mahaifarsu mafi yawansu mutan maka sun hana kai karuwar layi balarabe yana girmama ashirin horo watannin alfarma idan watannin alfarma suka shiga duk wanda ya taɓa musu wani laifi suna neman fansa ya kashe musu uba ko ya kashe musu ɗa a wannan karan ko halararsa ba sai wanda duk suka hana ya shiga harami in watan alfarma ya suna barin su shiga ba ruwansu da shi to da alfarma wannan amma annabi alisa sabai sai suka yi magana suka hana su ko wannan alfarma ba su kalle ta ba shekara shida suka hana annabi alisa sabai zuwa to bayan an yi yakin banil mustalab an gama annabi alaihi ya zauna cikin watan ramadan a madina sannan ya zauna a cikin watan shawwal a madina to a nan ne da zulka'ada ikama sai annabi alaihi ya ce yi mafarki ya shiga maka da sahabbai sun yi dawafi sun gama sun zo waɗansu suna aski waɗansu suna saisaye sai ce a tara masa a arabul bawaji a gaya musu zai tafi umra ashe akwai munafukai da yawa sai suka yi magadar suka roƙi sai na baɗe sai ce wanda suke tare da shi minar muhajiri na wal ansa su biyo shi in an tafi hanya wanda suka ga Allah ta bi shi alayhi salatu wasallam sai al muhajiru da al ansaru suka haɗu suka ba annabi alayhi salam waɗansu daga cikin larabawan ƙauye suka haɗu sai aka samu mutum dubu ɗaya da ɗari hudu gaba annabi alaihissalam har sai ji sulhu da ifa annabi alaihissalam ya harama sahabbai suka yi harama a cikin zulqa'ada kun ga watan watan alfarma ne aka taho da abin hadaya tafiya irin hada mai wahala mai wahala a ƙasa a dawaki waɗansu alaƙo ga duwarsu ga ba hanya cin faɗaɗɗiya ga zafi sun taho da mata da maza inda suka fuskanta ƙureshi ƙureshi kuma garin su ne duk zagayen da ke wurin a arabu nasu ne duk mashirku na nasu amma su ɗaya da ɗari hudu suka karɓa hanyar suka taho aka yi harama suka ɗaura suka taho suna cin biya ga hadaya sun taho da ita me wannan yake nunawa cewa ba yaƙi aka zo girman maɗakin za a yi kuma ibada za a yi nau suna cikin tafiya ana ta tarbiyya ana yi ana tafiya can sai ga bishiru ibn sufiyan al-ka'abi sai zai tada annabi ala sai ce ina za ku sai ce umra ka ga yadda muka yi sai ce to ina gaya maka quraish labisat juludan numur dukkaninsu sun saka rigunan fatar da kusa ma'anar ba gudu ba da babu ragawa wanda ya dauki rigar fatar da kusa ya gaya maka faɗaɗa sannan kuma sun fito ma'ahumul awazu wal maɗafilu ma'anar wannan awazu wal maɗafilu awazu shine wanda bai taɓa haihuwa ba maɗafilu mai ya'ya da mai wanda ya taɓa haihuwa da wanda bai taɓa haihuwa wanda shi da ya'yan gaba ɗaya suka mutu sannan sun dankaro sojojin dawaki a ƙarƙashin khalid ibn walid na wasu ya ji wannan sai ce ya wai haƙoraci kai can kore sha'awa da sun bani da larabawa ma ya ayi sun ishe in larabawa da suka karya ne su sai su miƙe ƙafarsu in kuma na karya larabawan sai zo shiga cikin musulunci cikin kwanciyar hankali in kuma suka ƙi to ni kuma sai in ci gaba da yaƙar su abinda Allah ya aiko ni ba zan ja gudu ba ko ja da baya sai ce hata tamfari da hazar safi ma'anar safil shi ne kai sai in an sa takobi an cire ka daga jikin waya shi ne tamfari da ce sai dai an yi min haka ba zan fasa ba to sai ya ce waye zai canja mana hanya shin da na ji inda suka taho sai wani batun daga bani asala sai ce rasula ni ne ta ce to canja mana hanya sai ya ɗauki hanya a ibiza su ta cikin harba wuraren nan da suke da duwatsun nan masu kawo na gurma gurma faɗi tafiya a gurin a rarrafe ba za ce a ƙafa ba za ce a doki akwai wahala a raƙumi akwai wahala a jaki akwai wahala kai ko da jin ciki sai bi da su ta cikin nan ana tafiya ana tafiya ana tafiya duk aka jigata sai na ce aka fito sarari ana fitowa na sai annabi alaihi salam ya da sabbi kudu nastaghfirullah wa natubu ilayh ko ba ku faɗa suka faɗa sai ce wannan lahazar ita aka turo ba nufi sanar da suka kasa suka halaka suna faɗa shi shi kenan mun tsira sai ya fita sai ce ai hannun dama sai suka tafi suna zuwa sai suka zo hudaybiya suna sauka sai baje alkuza'i zuwa ya ce na zo in tambaye ka me ya kawo ka sai ce ka gan mu da harama ce a cikin sannan mun taho da hadiya mun zo don girmama ɗaki ko mai ibada sai ce to al'umma ta ce ta turo na inji me damar su ko da fa'a ne na bani hashi idan akwai wata ƙura to za su zo su goyi da bayan annabi alaihi wasallam sai je ga musu ce ba rigima ba ce umara ya zo yake shikenan annabi alaihi salamu da ya ga haka sai ya kira wa harash ibn umayya al-khuzai ya ɗauko daga cikin rakumansa akwai rakuman da ke kasa asala sai ce hau ka tafi tun da baka cikin mu ka je ka gaya mutanen maka ba yaƙi na zuwa kuma ranar zo su ƙare na shiga da ya je isauka sai suka kama rakumin nan suka soke shi ya ce kai ma sai mu kashe ka sai da ahwashi suka shiga tsakanin sannan ya da ya gaya annaba su gafa abin da suka ba sun soke rakumin kafin su za su kashe ni ba dan ahwashi sun karbe ni ba annabi ya shu alaihi salam to an samu kai a wannan can sai mutan maka suka turo yan hayaki daga mutum arba'in zuwa hamsin suka ce su je su dinga su je su farwa lindina annabi sai da jifa da duwatsu ku zinga harbi da kibiya su yi kokari su samu ko da mutum daya a cikin annabi su su riba toshe su samu suka taho suna zuwa suka fara jifa sahabbai hankalinsa na tashi mutum biyu rak sai ga sun ɗauro hamsin ɗin na kaf a hannu suka zo suka kwantar da su gaban annabawa ya bai ce musu ba yaƙi na zo ibada na zo yi ku je na yashe muku ku je ku faɗa na kama ku duk kun zama bai wala kyale dan su san ba yaƙi zan mutum muka suka ce ai su ko wannan zan wannan abu duk da kai ba ruwan su da shi to su kuma sahabbai hankalinsu ya tashi ya rasu da kai kace kai mafarki mun shiga shi ai ba ce muku bana ba ba ce muku bana ba su dai suna nan akan wannan burin za su tafi amma ga wani abu ya taso to aka cikin ana cikin wannan sai aka turo ruwatu bin mas'ud sagafi ya taho ya zo ya samu annabi alaihi salam ya ce da shi jama'ata aushaban nas ka ka tattaro yara ka taho da su kun kure shi ta fusata ta fito ta su tare su baka a bayan annaba su alaihi wasallam akwai mutum da sai mi ke ce kai mara kunya farfaɗa masa magana amma shi sai rukudu ya ce wannan kalmar shi a gurin sa bakar ba zai faɗi ta ba ita ce wannan masu sira suka ce ya ce masasta bizirar lati lati shine gunkin suka girmamawa bizir kuwa shine hakikanin al'aura ta yawaci ya lashe gurin shi ba zai faɗo ba ya dai taka masa da ce ina gaya maka babu wata masifa kowace iri ce da na rage maka da za ta zo mu gudu mu bar wannan sai ce wannan waye sai ce ibnu abi quha sai ce a ba zan rama ba kafin wannan ranar ya mun rana da alherai iri-iri don haka shi ke nan ba za a na hauwa to ana haka sai wani ya zo shi kuma cikin wanda ake tare su sai dinga kama gemunyar annabi alaihi salam wai yana ja ana magana sai almugira ta gurshi ba ta kama ta dara ta kuce na shirka kanka ya wuce daga nan gura sai tsalle ya goma ya goma gefe da cewa ya wanda sai ce almugira ta gurshi ba sai ya gaya mugira bakar magana gina ne bai faruwa amma daga nan bai sake kusantar annabas alaihi ya tabbatar kashe shi da shi to horo ta ibn ibn mas'ud sakafi sai ya ga yanda ake wa annabi alaihi salam da ganye magana sai ga sun yi tsaki alaihi salatu wasalam in ya kaki sai ga kowa ya bude rigar sa so yake zama mace shari'a in ya taba ruwa haka ko kaka ruwan za su tare wanda zai wanda ya zama a kasa sai sun kwashe danshin da sun tattattar bayan da babu da shi sai je gurin wata maka ya ce wannan bawan Allah dan uwan ku ne amma na je fada kisra na faris na je fada kaisar na roma na je fada najashi na habasha amma ban taɓa ganin wani basarake a duniya ana yi masa irin abin da mutanen muhammad suke masa ba. har abada waɗannan ba za su taɓa ba da shi wani bai same shi ga rukuli ku sulhu da shi kafin a zo ga sulhu annabi alisu da ya ga wannan an soke rakumi sai ce to wani ya tura ɗan maka sai ya kira sai na kuma rajar ya ce zo ka je ka gaya musu umra na zo sai na umar ce ya rasu da lahi ina da shawa abu kowa sanin haurarawa ta ga ƙorai shawa ban fi su da daɗi ba ba ni da cikakkun dangi yanzu a cikin garin gwamnati ni kaɗai allah ne san abin da ya faru ina ba da shawara tura dan dangi wanda irin wannan abin bai faru gare shi ba shine Usman ibn Affan da na sai annabi sun ce Usman ta shi kace ta sana Usman da yaji da yaje ya gaya musu ga abin da ya kawo annabi alaihi salamu gashi gashi ta suka ce kai dai zaka je ka tsewaye Ka'aba kai da wafi mun baka dama yace har abada ni da wannan ɗakin sai dai annabi sai kewa shi sannan nake amma ba shi kaga suka tsare shi kawai sai aka zo aka ce da na basa sun kashe na usman to a nan ne bayan hau ya je gindin bishiyar farar kaya ya ce la budda an nuna ji zarkawa yau sai na yake su shin da suka shi usman sai ya je gindin bishiyar sai ya tsaya ta zauna ta yi haka su dubu da ɗari hudu wanda ce ta ibn qais kowa in ya zo shi a jabiru bin abdullahi ya ce ba mai musu ba mai baya a kan mutuwa ba don ba za su ya kai baya a kan mutuwa ya kasa kai ne za ka yi a baɗan gama ka ce ka yi kanka mutu ya kai kai wa kanka sai suka ce mun yi mu baya a ne ala allah ne firma ba gudu ba da komai za a yi ba za mu gudu ba a kai suka yi masa kowane zai tsora hannunsa sai a yi wannan da ɗauke sai da suka yi an bakar sabi ba wanda ya yi jinkiri to dukkaninsu sun wuce matsayi na a yi musu maganar su shahada da sun wuce nan imanin nasu ya gama nuna ba sa bukatar a ce su kashe kudinsu saboda allah a yi musu kaza sun wuce saboda haka suka yi masa wannan mubaya to maka suna ji an ce an yi wannan mubaya suka tabbatar za su yi musu kafa da sama dan da sai suka tura su haili ibn amr annabi yana hango shi da sai ce to tunda suka tura su haili ibn amr su rubu suke su kenan ya zo aka yi magana mai tsawo sai ce sulhu za a yi amma muna gaya muku ko me za a yi a sulhun nan ba za ka shiga garin maka ba wannan shekara sai dai bai a kan wannan za a yi sulhu sai ce na yarda to shi kenan da ya ce ya yarda alaihi salam sabai sai suka ga abin da suka taho da goyi na su umra karkashin mafarkin annabi sun ya fa canja ba za ba su shiga ba ke to ka inu yin sharaɗin sulhun ta ce za a ajiye makami shekara goma wanda dai ya shiga karkashin tutar annabi alaihissalam quraish ba za su yaƙe shi ba shekara goma wanda ya shiga karkashin tutar quraish annabi alaihissalam ba zai yaƙe shi ba shekara goma haka ce wannan shi sai aka ce to kuma daga cikin yarjejeniya wanda duk ya musulunta mutan muka suka kukumce shi su nemar azaba in ya kukuce ya gudu madina gurin annabi alaihissalam annabi ya sa a mayar musu da shi cikin neman azaba sai ce na yadda wanda kuma ya raddebar musulunci ya gudu maka a bashe shi ya ce na yadda ba nan sai na umar ya miƙe sai na abubakar alaihissalam rasulullahi ya ce bala ce alal su alal baƙili ce bala alasana alal haƙi ce bala da ce limaza na kudin da ya tafi dini na shi ba mazan Allah bane alaihi salam shin ba a kan ɓanna suke ba a kan daidai muke don me za mu ba addinin mu tawar sai sai na abubakar ya ce a shaɗu annahu rasulullah haka ce a shaɗu annahu rasulullah idan zan bar su innahu rasul sai na umar ya ce a shaɗu annahu rasulullah sai tashi ya bar sai na abokan sai ta bukunan annabi alaihi sai ce alasta rasulana ta ce bala ce alaisu alal baɗili sai ce bala alasna alal haƙi ce bala sai limaza na gudun da ni ya tafi dinina don me za mu ba a dina mu ta waya sai annabi alaihi wasallam ce anni rasulullah anni abdullah wa rasuluhu lan mukhalifa amruhu wa lan yudayyi'i zan sa umarnin sa kuma Allah ba zai tozar ta sai sho na umar ya ce to na fa shiga alheri ne nufi amma na yi wa annabi maganganu bai ra bai ce komai ya ce har in mutu daga azumi sai sallah sai sadaka sai yan tafawa saboda wannan kalmar da alheri na bada ita amma sai daga baya ce bai wannan shi ta ta tsorace shi to aka yi wannan to fa da aka zo kuma abin da zai kara damun su an gama shirya wayannan kaf kafin a zo rubutu sai ga abujan da shi kuma dan su haila dan amur din ya zo da mari a tsinke ya fadi gaban annabi sai ce kace ce ni sai Usmail ya ce tun ko ba a rubuta ba alƙawari ya gama tabbata yarjejin abinci aka yi nake ku tashi ku bi shi kuma ku ba shi sai na Umar da ya tashi sai ya kama shi da karfi zai tafi da shi zaman takobin sai na Umar yana sai ya lece shi da shi sai ce buri ne dan ya firgi takobin ya sara kan uban sai bai gane me nake nufi ba sai ya mika shi sai uban ya karba sai alƙawari nake cika ba zan saba ba sai ce daga sai kake Allah zai baka maharaja sai ba ka mafita je ka sahabbai wanne ya sake kwakwala su gadam ga abu an zo yarjejeniya an yi ta bisa son zuciya duk abin da suka shimfaɗa na musulmi daga musulmi son zuciya ne da son kai koren da zalunci kuma annabi su biya karba da aka zo rubutu sai na ali zai rubuta sai ya ce bismillahir rahmanir rahim sai su haila ya ce ban kusan wannan ba ce mai kasan ya ce bi ismika Allahumma ya ce na ala rubuta sai rubuta sai ce haza ma ta salaha alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haila bin amre ala wadi al-harbi ashar sinina sai su haila ya ce da na san wannan Allah ne kai zan yake ka sai ce me kake so ce uktum ismaka wasu walidika idan sa sunanka da mahaifinka sai da yace to goge suna da shi kuce ba zai goge umarni amma ba zai a lokacin in ya bi ba haka ake so mura'atul adabi kaudami in kaudami in fisadul awami kiyaye girman manya ya fi kabo umarnin su sai ce ba zai iya ba muhammadu rasulullahi har abada ba zai toshe ba sai annabi alaihi sai ce to nuna mu shi ma da zai goge annabi sai ce ashhadu أن محمد رسول الله da ce a rubuta muhammadu bin abdullah aka rubuta kuma sosai su kafirai sun saka fi kulu da himul hamiyyata hamiyyatar jahiliya kishi na jahiliya tsantsa suka saka amma fa'an zala sakinata fi qulubil mu'minina li yazdadu imanan ma imani kana so ka musun da aka ce dukka wanda har aka yi aka gama zuciya ta dan fara da annabi su bace arfa sai na wakar da shi kada shi ko annabi su ko suka bai abin hura wuta da matsin lambar koreshi ta sa ya kada ba hura wuta da matsin lambar samai da kusata zai wata ya kaɗa ba yana nan a kan umarnin ubangijin su sana suna wani yana sai abokai yana tafara da shi da allah sun kada su kina shi suka mutu sai ya ce to a je a yi kowa ya je da soke hada ya ɗaya tuwo da ita sai su fi shigo ba wanda ya tashi sai ne faɗa so ba su yi ba amma masana suka ce fahimta ce ta su isa ba su yi sun ɗauka abin akwai rukusa akwai azima rukusa shine a ɗauki sauƙi azima kuma ka ɗauka hukuncin ka tsaya hukuncin da sai suka ɗauka annabi alaihi salamu ya zaɓa musu sauƙi saboda rahama ce lil mu'minina rabbuhum rahim yace su tuɓe shi kuma zai ci gaba da zama da harama habbai suka zama shaka zai saboda haka idan akan wannan yake su ma akai za su haƙura su zama sai da ya shiga wurin alaihissalam wurin nan da kuma salama ta ce mata na ce su yi ba su yi ba sai da ce ja bakin ka kai shiro je ka ka kirawo mai maka aski ka soke abin da kanka za ka ga yadda za su yi to suna ganin yayi suka san ba haka mata akhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza ya karanta masa ita haka ya bi su cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa alim wa fi shikenan to darasin da nake so wannan duk da ya faru annabi alaihi salatu wassalam shi za mu duba shi ne jagoran ya gaba da kalubale a gurin wa'ancan ya gaba da kalubale can kai hakuwa Allah ne kadai ya san irin damuwar da yi a wannan yanayi su ma sahabbai ma da irin damuwar da suka yi a wannan shekara goma shida shekara shida duk abin da za a yi na lalama mutum baka suka iya suka hana su annabi alaihi salam na farko shine fa kowa gurin Allah Allah zai sanar da shi cewa kar ka tafi ba za su baka ba mai Allah ya shiru har kai ga shine darasin da zamu fara bai gaya masa cewa ba za a baka ba Allah ya san ba za a bar shi sai shiru yake da shi da ya je mutan maka farko maka garin su ne alaihi aka ce ba zai shiga ba na uku mutan maka yan uwansa ne na hudu zuwansa nan gaba ba a yi ba sai da sharaɗai kuma mai cike da zalunci ya haƙura so da ka kishi da abubuwa da damuwa tana cikin wannan abin da ya fara abu da biya tana ciki to wanda abin da nake so muhammad kawo a mun je gurin lokacin da aka yi muka je inda aka yi sulhun hudaybiya da shi da ke son nuna a saharka wasu ya rashi ƙargan shi wannan shi ne gurin lokacin da muka je darasin da nake so kun ga mun je duk muna ta walwala a lokacin da wannan ba ta same mu ba mu ji abin da suka ji ba da a yanzu ne da cikin mu ba wanda zai iya wannan sai dai kuka sai dai kuka amma a lokacin labari muke ji kamar karfe ne sanyi kalau bayan da za ka iya kera shi in kana so ka kera shi to sai ka sa shi a wuta a ziga an sa shi a doke shi sai ki a kera yadda ake so to waɗanda za mu yi tafiyan nan haka ta faru a ayarinmu da sauran to yanzu allah ya samu a cikin ziga-ziginsa an kera mu mun ji inda suka ji mun ji yadda suka ji da za mu koma gurin ba za mu yi irin yadda muke da da hankalinmu kwance kawai labari muke ci bai taba ba a nan muka gano abin da aka yi annaba sun abin da iji a mazauninsa na jagora a mazauninsa ta nan maka a mazauninsa na yan uwansa a mazauninsa na rasulullahi Allah bai gaya masa za a hana shi bai masa shiru ya kyale shi sannan ya haƙura ya dawo shekara za a koma ma aka ce kwana uku kaɗai aka ba shi dama ya yi kuma kai ya tafi da makami na yaƙi amma da ya tashi tafi da kayan yaƙi da kibau da masu da komai da komai aka ɗaɗɗaura yana baya ya tura muhammadu ɗan masalama ta ya shiga garin maka da su suka gani hankalin su ya tashi suka naɗo wakilai suka ce mu taɓa sanin ka da saba alƙawari ya muka ga wannan ya ce ban saba kuna kan abin da muke bara suka ce muna gaishe to za a fada su to da hannun kafuri na sai in kuka canja sai amfani da wannan iyaki ba zan tawo hannuna haka kuma ba ku canja ku cuci mutane haka jagoranci ne to wannan shine abin da zan ƙara magana a kansa shine wato abun mamaki sai ya a cikin fahimahullah a cikin tafsirin safi zilalar qur'an ya bi wannan abin da ya faru gabaki ɗaya ya bi ayar kaf surar ibita sai ya gane wannan abin da ya faru da ayoyin da suka sauka da yadda annabi alisun su jagoranci suka dawo gida madina a cikin damuwa da irin ban haƙuri da allah ya musu ya fita cewa ya yarda da su ya yarda mu bayan da suka yi da layi fauka aidihim sannan aka kuma yi musu alkawari na ƙasa da Allahu Rasulun Kuro ya bil haƙi da sarkulun da masjidar harama in sha Allah amini muhalliki na rukusa kuma mutasiri na la tafafu aka ba su wannan fa'alimin malam ta alamu faja alamin dole zalika fata hankali ba fitan an ce su haida dan aure bai da rasula ya bane sai ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala din kulli wa kafa billahi shahida muhammadu rasulullah in wani mai da kuka ga shaida Allah ya yi karuwar layi shaida Allah ce sun da ta kowa ku yi haƙuri to sai sai da kudu ya ce wa uhawilu ana aisha ma'ahum lahazatin fi hadal miharjan al-ulwi allazi ashufi ina kokari in rayu tare da ulwi madaukaki allazi ashufi wanda suka rayu a ciki sai ce walakin annali bashir lam yahdur fi hadha al-mihra jani an yatazawwaqahu illa min ba'id yace ya ne san ta gabawa kowane irin mutum da bai halarci wannan taron ba ya dandane ya suka ji sai dai daga nesa ya ji kawai labari amma sai ya ce allahumma illa man yukrimuhu allahu ikrama bai toshe hanya ba duk wanda iso al'umma zai girmama shi irin wannan fa yuqarribu lahu al-ba'ida sai kusanto musu wannan sadandana to shi Allah ya mana haka ya rubuta ne mamaki na karanta na ga wannan zurfin karatu da ikan lawan ya ce ya so a ce na ciki ya ce amma wanda duk ba iraye da su ba zai san me suka yi sai dai Allah kuma kai karamcin sana da yawa wanda iso sai ya masa wannan girmamawar sai kusanto masa da abin ya dan ana kamar da suka ɗanɗana sai ce fallahumma innaka ta'lamu annani atadallu li hadha zadil fari Allah ka sai ina ta hanko ina fatan a ce wannan abin da bayan Allah suka samu ni ma na samu to mu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mutum da zamanin Allah zai mana wannan alfarmu kan ba gashi yawa sura mun gode Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna roƙansa yanda abin ya zama a can fatahin alheri ya fi samu to alheri ne zai biyo bayan ke shi sa da ce kar a zargi kowa kar a zargi kowa wani san sau da ba laifin da ce lokacin da annabi sai doshi rubibiyar farakumin sai ta sai da ko ta rukusa sabai suka ce haba atin naga sai ce lam da lam yakun min adati ya ce abasa ha habi sulfi wanda ya hana giwa zuwa maka shi zai dakatar da ita Allah ne kan yi irin wannan da hikima irin ta to ibtila'i a jarrabe ka abu ɗaya ne shi ma'ana ibtila'i jarraba shi ne a ɗora ka a kan a sa ka a cikin wani ziri na rayuwa amma baka sanya za a gane ba shi ne ibtila'i a sa ka a wani ziri na rayuwa baka san ƙarshen sa ba ya za a kare da shi shi ne ibtila'i in Allah ya ba mutum da jarraba shi bai sun za su kare da ɗan in ya ba shi mace aure bai sun za su kare ba in ya ba shi mutane bai sun za su kare ba in ya ba shi dukiya bai sun za su kare ba in ya kora masa talauci bai sun za su kare ba to shine iftila saboda me kai bawan jahili ne ko makawo amma wanda ya dora wannan alimu ne hakimu ne wannan da imana jarraba mu yi ba mu san akibar abun ba shi ya sani to akibar in Allah ya yarda alheri ce kowa sai ya ce gara da aka yi haka qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalamu alaikum